أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأدل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da azumi yau ubangiji maɗaukakin sarki bai gushe ba yana bayyana mana abin da zai amfane mu a rayuwar mu ta duniya da kuma abin da zai amfane mu a rayuwar mu ta gobe a lahira a cikin wannan qur'ani wanda karya ba ta zai kai masa ta gaba ko ta baya wato allah tabaraka wa ta'ala yana ishara yana nuna mana wannan wata mai girma mai alfarma watan ramadana mafificin aikin da za mu yi a ciki shine karatun ƙur'ani tare da ɗabbaka wato zartar da abin da ya zo a cikinsa na shari'o'i na wajen duk abin da za mu aikata abin magana ne ko kuma abin aikata da gababu ne ko abin kudurewa zuciya duk da baki ɗaya a daidaita su kuma su dace da abin da allah ubangiji maɗaukakin sarki ya so ya yarda da shi kuma ya shar'anta shi ya saukar tare da annabi sallallahu alaihi wasallama to an bayyana dai cewa kamar yadda rigiyar mu muka karanta malami idan an ce malami ko kuma mutumin da malaman da Allah ya ambata a nan cewa su ne mafiya jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wato wajen wato wajen tsoron Allah su ne sun fi kowa tsoron Allah wayannan malamai an sani da su ne makaranta Qur'ani wayanda suna karatun ƙur'ani suna fahimtarsa bayan ne tauhidi rashin shirka da Allah kuma sun halatta abin da Allah ya halasta sun haramta abin da Allah ubangiji maɗaukakin sarki ya haramta kuma sun kiyaye wasikin ubangiji a cikin alƙur'ani kuma sun tabbatar cewa za su sadu da shi haka kuma za a yi musu hisabi sun sani haka daidai gwargwadon aikin da kuka yi wato kamar yadda da ibnu jubair radiyallahu anhu shi yana ce wato tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shine ginshiki don shine zai shiga tsakanin mutum da sako duk lokacin da wato wani abu shaitan ya jefa a zuciyarka in ka tuna da ubangiji sai ka ga abin da shaitan ya tura maka din nan ya narke ya zama babu shi saboda haka dole a san dai ginshikin lamari duka shine tsoron Allah tabaraka wa ta'ala kuma babu waɗanda za su kai malamai sanin Allah ko kuma tsoronsa idan sun yi aiki da abin da Allah ya saukar musu ya umurce su da shi innal lazina إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وإن أبو بغداؤك الله أبنجي ya bayyana cewa suna daga cikin sifofin malamai na wato na, na, na malamai na gaskiya su menene kenan innal lazina yatluna kitaballahi sani waɗanda suna karanta littafin Allah suna tilawarsa dare da rana suna fahimtar abin da ya zo cikin ƙur'ani sannan kuma wa aqamu salata waɗanda kuma suna tsaida da sallah malamai da waɗanda suka saurare su daga cikin muminai waɗanda suke tsaida da sallah a lokutanta da sharuɗanta da duk sifofinta waɗanda Allah Ubangiji ya ya nema ya nema da gare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa ya koya mana su a cikin faɗin shi sallu kama ra'aytumuni usalli وأنفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية كما صفة نأكو شيني تيروا وتوكاغني كي مالمي ka karanta alkur'ani ka fahimci alkur'ani ka yi aiki da alkur'ani ka isar da alkur'ani ga waɗanda mutanen da suke abin nan suke buƙatar su fahimta wa'annan abubuwa farkon abin da ya kamata ka aikata kuma ka kufa kansu na biyu ka tsayi da sallah yadda ya kamata kamar yadda ka ga annabi yana yin ta sannan kuma ciyarwa fi sabilillahi ka ciyar da gwargwadon abin da kake da shi in kana da kaɗan ka ciyar daga abin da kake ciki ita kake ka samu din nan wa anfiqu wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan sun ciyarwa sun ciyar daga cikin abin da mun arzuta su da shi a koye da kuma a bayyane ma'ana dai a duk lokuta abin da ana nufi da koye shine kayi abu fi sabilillahi in dai kayi abu fi sabilillahi kaga ba wanda zai sani sai kai kai ne ka san ka ciyar saboda Allah ma'ana dai in ka san Allah ya ishe ka to kaga in kayi abu fi sabilillah ba za ka zo ka yi magana da shi ba shi kenan kayi shi kenan tsakaninka da Allah shine ma'ana dai sirran wa alaniyatan ko da shike zahirin aya shine ka yi kewa a cikin asiri misali maimakon ka ɗauka sadaka kana yawo da ita ka bayar ka sa wani ya kai wa waɗanda inda wuraren da kake so a kai ɗin nan wani ya kai ya kai musu ya yi sadaka da sunanka ba sai ya gaya musu ba to wannan ma nauyi ne ya san wani yana so ya yi sadaka ya san mutane su san kuma shi ne ya yi sadaka to wannan shi ma ba abu ne wanda ana yaba shi ba sirran wa alaniyatan yarduna tijaratan lan tabur wayannan mutane wato suna jiran tijarar da tamaninta ba zai rage ba ba zai gaza ba wato kullum ana bukatan ta ba abinda ake yi ba suna jiran wato suna tijara ne ko kuma suna jiran sakamakon da ba za a tozarta shi ba ba za a raina shi ba ba zai zama arha ba abu ne wanda yake yana da kima yana da tsada liwafiyahum ujurahum saboda Allah ubangiji ya saka musu da ladodin da suka samu na aikace aikace da suka yi wa yazidahum kuma ya kara musu min fadlihi wato ya basu kuma daga falararsa ladan da zai basu a kan ayyukan da suka yi ne amma kuma ƙarin da zai musu kuma daga falararsa innahu ghafurun Allah maɗaukakin sarki shi mai gafara ne ga laifukan da suka yi shakurun kuma mai karɓa mai godiya mai kari akan abin da su suka yi ma'ana Allah Ubangiji yana gafarta musu kuma yana karɓan aikin da suka yi ya ninninka ladoji a kansu wannan shine sakamakon waɗannan mutane
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه to wato a ya zo cikin dai wani hadisi ko da shike malamai suna da magana a kansa wannan hadisi imam ahmad shine ya ruwaito shi inda yake cewa حدثنا سالم بن غيلان انه سمع دراجا ابا السمع والدراج ابا السمع عن سنشي يحدث عن ابي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تعالى اذا رضي عن العبد اثنى عليه سبعه اصناف سبع اصناف من الخير لم يعمله ان باوا ياي ايكن الهيري to Allah sai ya yaba mishi akan abubuwa daban-daban guda bakwai waɗanda shi bai aikata su ba wai za sakita idan kuma ya yi fushi da bawansa wato ya ƙi bawansa kuwa asna alaihi sab'a wato ya dangana masa abubuwa guda bakwai waɗanda wata ki na sharri waɗanda shi bai aikata to ma'anar ba haka bane ma'ana dai idan mutum ya aikata aikin alheri sai Allah ubangiji ya ninninka mishi ya saka masa domin kowane alheri yana jan wani alheri saboda haka zai saka masa abubuwa na alheri daban-daban har su guda bakwai to in kuma ya aikata sharri sai Allah in mutum ya aibi ɗaya sai ya saka zukatan muminai aibata wannan mutum da aibubbuka daban-daban har guda bakwai waɗanda shi ma bai aikata su ba wannan kuma yana faruwa domin mutum kaga an gan shi ya abu a mutum ai iso ɗaya an gan shi ya bugu ya ce ai mashayi ne kullum kullum a titi yana yana faruwa na ɗauka na gidansu ko kuma ka yi wani abu ne na laifi ko zina ko abin nan sai a ce to Allah ne kaɗai wanda yana bambanta aiki madawwamiya tare da bawa da aikin da ba ta dawwama aikin da za ta dawwama shine abin da kullum bawan nan yana yi shine aikin da ya dawwama wani aikin da ba ta to Allah ya san yayi laifi amma ya tuba ya bari sai Allah ya share wannan abun Allah kamar ba yi ba amma mutane abinda suka gani nan suna tare da sai gobe a lahira kuma ya zama musu mufaja'a su ga mutumin da suna zato ba shi da kirki sai ta cikin ma'abota kirki ba su sani ba abin da ya yi shine wato ibadatu sirri shine tuba ga Allah tabaraka wa ta'ala tsakanin shi da Allah kuma tuban ta tabbata amma Allah baya kagar abin da mutum bai yi bai dangana masa Allah ya fi karfin haka والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق abinda muka yi wahayi da shi gare ka na daga littafi shine gaskiya wato ba sauran abubuwa da mutane suke faɗa ba ko kuma dai ba sauran abin da wasu daga cikin ma'abota littafi waɗanda su yi canje-canje abin da suke faɗa na canje na abin da suka canza ɗin nan ba shi ne gaskiya ba a'a ainihin abin da Allah saukar maka cikin Qur'an nan game da al'ummarka da game da al'ummu da suka riga da game da annabawa da manzanni duka wannan shine ainihin gaskiya a wurin Allah tabaraka wa ta'ala musaddiqan lima baina ya dace da abin da Allah ubangiji ya saukar a da can gabanin shi shi ga annabawa da suka riga annabi sallallahu alaihi wasallama abinda cikin qur'ani ya dace da abin da Allah ya saukar ma annabawa cikin littattafansu dukkan yake da suka faru to wannan baya baya cikin abin da ana ce attaura ko a ce linjila ko kuma a ce zabura a ainihin attaura da linjila shine abin da Allah ya saukar tare abin da aka yi kamar tafsirai kaga alqur'ani daban tafsiri kuma daban wannan tafsirin da muka yi tafsiri ne to inna allaha بعباده لخبير بصير to lalle ka sani Allah tabaraka wa ta'ala shi masani ne na abin da bayansa suke ciki na koye da na bayyane kuma yana ganin duk abin da su suke ciki ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا kana Allah ubangi yana ceto yanda ka san abin da aka saukar maka shine gaskiya to abin da aka saukar maka din nan shine alqur'ani alqur'ani nan Allah ubangiji ya gadar da shi ga al'umma baki ɗayanta wannan al'umma ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam al'ummar musulmi ita ce wadda ta gaji wannan littafi na Allah alqur'ani ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا da muka zaɓa daga cikin bayanmu daga cikin bayanmu wato ma'ana dai al'ummar musulmi su ne wa'anda Allah ya zaɓa cikin al'ummu domin su ne shaidu ga kansu gobe a lahira to in an ce al'ummar annabi ana nufin wayannan sasanni guda uku da zai ambata faminhum daga cikin waɗanda mun gagar musu da wannan littafi zalimun li nafsi mai cutar da kanshi mai wanda ya da kwai cikinsu wanda sun zalunci kansu wato suna aikata manya-manyan zunubai wayanda dai wato sai da tuba za a gafarta su watakila kuma wata rana su bar wasu farillu ma su wuce wanda shi suna idar da wasu farillu wasu su wuce ba za su biya ba ba za ba su damu ba wayannan waɗanda sun zalunci kan ma'ana dai da kwai waɗanda cikin su waɗanda ba su yi aiki da alƙur'ani ga baki ɗayansa ba sun yi aiki da wani sun bar wani sashe wa minhum wasu kuma wato matsakaita waɗannan matsakaita su ne waɗanda suna idar da wajibabbun abubuwa kuma suna barin haramtattun abubuwa suna aikata abin da Allah ya faralta kuma suna barin abin da ya zama haramun shubuhatu da saga'iru da menene kuma wannan suna yi wata waɗannan su ne muktasai wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah wasu cikin su kuma dama Allah ubangiji ya kaddara su ne marigaya masu riga wato sun riga da ayyukan alheri duk gaba ɗaya da taimakon Allah wayannan su ne daraja ta uku wato darajar farko waɗanda dai sun aikata manya-manyan zunubai kuma sun bar wasu farillo na biyu su ne waɗanda dai sun aikata farillo da sun sun aikata farillo duka sun bar haramtattun abubuwa wato amma wasu abubuwa sun tsere musu kamar da shubuha da makuruha da menene din da mustahabbat waɗannan su- ba su- ba sa aikata su ba sa bin su daidai yadda ya kamata na uku su ne waɗanda sun aikata farillo da baki ɗaya kuma sun aikata wato sun aikata mustahabbat da ake bukatar su kuma sun bar haramtattun abubuwa har da abubuwan da aka karhanta duk aka bari da wasu mubahat na sun bari saboda ko zuhudu ko kuma kamun kai daga cewa kar da akar su shiga cikin shubha domin duk abin da ya wuce kagan ka cika ina'i in ka cika sai zube to su waɗannan mutane ba sa ci ba sa sha ba sa sakawa sai abin da ya yi daidai gwargwadon ni'imar da Allah Ubangiji ya ba su amma ba za su shiga cikin abubuwan da Allah ya haramta ba to a nan aya wasu mutane su yi maganganu cewa faminhum zalimun li nafsi ana nufin kafirai wa minhum wa wa minhum wa minhum muqtasid waɗanda suka yi iktisadi fa mu'minai waɗanda suna abubuwa wato suna suna yin abubuwa waɗanda daidai wasu kuma ba sa yi abin nan wa wa wa- wa sabiquna bil khairati kuma su ne waɗanda suka yi suka aikata abin da aka nema da gare su wato biyu daga wannan al'umma ɗayan kuma kafirai to amma- da ko munafukai duk ya zo amma a, mu ji maganar sai Abu Sa'id al-Khudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace hadhihi al-aya ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله يأتي وأن قال هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وكلهم في الجنة وإن درجة دين أما دكان سكمة سنة الجنة to amma in ka kona suratul alwaqiya zaka samu abun haka ne ubangiji yana ce menene ina ce fa ashabul eh ashabul yamin ma ashabul yamin ashabul shimal ma wasabiqun asabiqun ulaika almuqarrabun to wadannan kebe su da qurba amma ai dukan su al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ahlus shimal min almu'minin ko da shi azaba zai taba su za su shiga wuta amma ba za su dawama a ciki ba za makomansu aljanna ne to wannan hadisi kenan wanda shi Abu Sa'id Al-Khudri ya faɗa Abu Darda'i shi kuma Allah ya yarda gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace thumma awrasna al-kitaba allazina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah fa amma alladhina sabaqu fa ulaika allazina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab as-sabiquna su ne waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an tambaye su kan komai ba wa amma allazina iqtasadu fa ulaika allazina yuhasabu- yuhasabuna hisaban yasira amma waɗanda sun yi iktisadi kuwa su ne waɗanda ai musu hisabi mai sauki a tambaye su dai me kuka yi mun yi kaza ta kuce misali dai ba wani abu wa amma allazina zalamu anfusahum fa ulaika allazina yuhbasuna في طول المحشر ثم هم الذين تلافاهم برحمته فهم هم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا ولا يمسنا فيها لغوب واتو نأكو سوني ودن زاء تنبيه a yi musu bincike a tsaida su cikin wurin hisabi din nan su daɗe kana Allah Ubangiji ya- ya ya iske su da rahamarsa ya rufe su da rahamarsa ya ce to na gafarta na gafarta musu har su ma domin mala'iku za su zo da su cikin ya Ubangiji waɗannan bayanka mun same su musulmi suna ce la ilaha illallah wato mun same su ba abin da suka bari duk abin da ba a so sun yi akwai zanibin da su- sunuban da suna yi akwai hakkin da yana kansu ba sa biya akwai farilla ba sa yinta ga su ne suna hautsi ne lamarin su musa sai dai suna ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah za mu yi da su sai ce ku sa su aljanna na yafe musu da rahama abin da dai ya tarattaba a kansu a biya daga falala ta sa su aljanna ba komai a kansu su ma to wannan shine abin da shi uh, abu darda'i ya ruwaito uh, ya kawo mana har wa yau da shi abu darda ya ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa thumma awrasna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi ya ce fa zalimun li nafsi fayuhbasu hatta yusibahu alham wal huzn thumma yadkhulu janna الظالم لنفسه din nan za a kama shi har ya ji tsoro ya cika da tsoro ya gaje kamar da zai tsira ba can sai Allah ya ce to na gafarta masa sa shi aljanna wannan ra'ayinsa kan amash shi kuma yace abu thabit yarwai annahu dakhala almasjid ya shiga masallaci فدخل المسجد فجلس الى جنب ابي الدرداء سيزون كسد ابو الدرداء sai ya ce shi fa shi mai wanda ya shiga shi shi abu sabit din sai ya yi addu'a ya ce Allahumma anis wahshati Allah ya ubangiji wato ka anasa wahshati wato ka ɗebe mini wahshata wato kewata warham gurbati kuma ka taimaki ka rahanci wato bakonci na ويسر لي يليسا صالحا كما كفوري من وني أبوكين زما من كركي متمن كركي باوان كوانا كاير للشي قال أبو الدرداء إن كنت صادقا لأنا أسعد بك منك وي inda abin da ka faɗa nan shi ne abin da yake zuciyarka to an yi na fi ka begen samun wa'annan abubuwa da ka faɗa saboda ka zo mu zauna zan baka wani labari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ban gaya wa kowa ba tun da na ji sai yau zan gaya maka na ji shi yana cewa wannan aya sun ma'aurasna alkitab allazi nastafaina kana mun wato mun abin nan kana mun gadar da littafi ga wa'inda muka zaɓa cikin bayinmu faminhum zalimun li nafsi wani mai zaluntar kansa ومنهم مقتصد وني مديدكي ومنهم سابق بالخيرات wani kuma shi wanda yana riga isowa wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala da ayyuka na alheri sai ce amma sabiqu bil khairati abinda ake nufi da waɗanda sun riga da ayyukan alheri sun riga kowa wato aikata alheri kuma sun samu amfanin shi su ne waɗanda ya dukulu ha bi hisab su ne waɗanda Allah yana sa su aljanna ba tare da hisabi ba واما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا اما المقتصد مقتصد shi kuma wanda na tsakiya shi kuma za a yi mishi hisabi amma mai sauki wa amma zalimu li nafsihi فيصيبه في ذلك المكان من الغم والحزن وذلك قبل الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن توشيكما وانا اكل سنن وانا ايك اكا شيني واتو نفرقو وانا ايك الظالم نفسه وانا يزال كنزا كوا a inda aka tsaya din ana hisabi zai shiga cikin tsoro da kuma tashin hankali kwarai da gaske har ya gade abun faya daɗe na wani lafiya kuwa ina ta tambayar kansa cikin waɗannan abubuwa ƙarshe sai Allah ya rahamce shi ya ce masa ka shiga aljanna ya shiga aljanna sai gode wa Allah ya ce alhamdulillahi wanda ya tafiyar wato daga gare ni bakin ciki wato ya kubutar da ni daga bakin ciki da kuma wahalar da nake cikinta wannan ma shi ma hadisi ne usama bin zaid shi kuma yake fa minhum zalimun li nafsihi min muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kulluhum min hadhihi al umma dukkan su suna daga cikin wannan wannan al'umma auf ibn malik shi kuma yake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake al'umma ta ummati thalathatu athlas al'umma ta kashi uku ne fa zuluthun yadkhuluna aljanna bighayri hisab kashi daya za su ga aljanna ba tare da wani hisabi ba ثم تا... ثم ولا عذاب با تعالى حسابي با كما عذابا با وثلث يحاسبون حسابا يسيرا كشي كما انا مس حسابي اما حسابي مي سوقي ثم يدخلون الجنه كان سشراء الجنه وثلث يمحصون ويكشفون وثلثي كوا ana tsarkake su ana ana tafiyar da daudan da suka suka kasance a cikin shi na zunubai kana sa su aljanna thumma ta'ti malaika fa yaqulu malaiku su su gawa waɗannan azzalimun li anfusihim din nan sai sai su ke masa ya ubangiji ثم تأتي الملائكة فيقولون وجناهم يقولون لا إله إلا الله وحده لا موسى سنة توحيدي ويقول الله عز وجل صدقوا لا اله الا انا sun faɗi gaskiya ni babu abun bauta da gaskiya sai ni adkhiluhum aljanna ku sa su aljanna sai a sa su aljanna sai su la ilaha illa allah adkhiluhum aljanna a sa su aljanna bi qawlin da abin da suka faɗa na la ilaha illa allah wahda kalman nan da suka faɗe ta to in dai ba su sauya ta ba su yi ridda ba to insha Allah za su ga aljanna wahmilu khatayahum ala ahli nar dama an ce ulaika humul warisun na aljanna suna ga yan aljanna za su gaji abinda yan uta suka bari ba haka kuma su yan uta suna ga ana tura musu ko kuma azza musu abinda wato laifin laifukan da Allah ya fi na na yan aljanna wa hiya allati qala Allah tabaraka wa ta'ala shine abinda Allah yana nufi a Qur'ani qala mas suna daukan nauyin kansu da kuma nauyi irin abinda suka aikata na nauyi din wata تصديقها في التي فيها ذكر الملائكة قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فجعلهم ثلاث أنواع وهم, وهم أصناف كلهم فمنهم ظالم لنفسه شين متمن دزي وهلكما ساشي الجنة نبيكم مقتصد shine mutumin da wato Allah Ubangiji yin zai misi hisabi amma hisabi ya siri da kuma waɗanda wasabi kuna bil khairat su ne waɗanda za su shiga cikin aljanna ba hisabi ba azaba zuwa ƙarshe dai abubuwa hadisan suna da yawa kan wannan aya amma za mu tsaya akan waɗannan a cikinsu alhamdulillah Allah ya yi mana albarka.
ذلك هو الفضل الكبير wannan shine falala babba qais ibn katir yace qadima rajul min al-madina ila abi dardai wani mutum ya zo wajen wato abu dardai shi kuma yana sham a garin dimashq yana zaune faƙala ma aqdamaka ay ukhai me ya kawo ka ne dan uwana qala hadithun balagani annaka tuhaddithu bihi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na ji cewa da kwai wani hadisi da kai kana karantarwa ka karba daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo ni ina so in ji wannan hadisi daga bakinka qala ama qadimta li tijaratin baka zo don kasuwanci ba qala la ban zo don kasuwa ba qala ama qadimta li hajatin baka zo don wata bukata daban-ban da tijara ko kana da bukatar bin wani mutum ka zo ya ce a ba haka bane qala la ba don wannan ne na zo ba qala amma qadimta illa fi talabi hadha alhadisi baka zo ba sai neman wato sai neman ilimi yace eh qala qala ai ban zo ba sai wannan wato ban zo ba sai neman hadisi don wannan hadisi ne da naji labarin sa qala qala fa inni sami'tu rasulullah naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yaqulu yana cewa man salaka tariqan yatlubu fihi ilman duk mutumin da ya ɗauki wata hanya ko kuma ya bi ta don neman ilimi salaka Allahu bihi tariqan ila aljanna Allah ubangiji zai sa shi ko kuma zai shiga da zai bi da shi hanya wadda zai kai shi aljanna ma'ana dai in ka je kana karatun ilimi to cikin abin da ka karanta din insha Allah za ka samu abin da in ka yi aiki da shi za ka shiga aljanna ko da matsala guda ne wa innal mala'ikata la taba'u ajnihataha ridan la taba'u ajnihataha ridan li talib ilm kuma lalle ka ji manzo Allah yake mini mala'iku kansu suna tawali'u ga almajiri mai neman ilimi har ma tana saukar da fuka-fukanta ita mala'iku ko ko su mala'iku suna saukar da musu fuka-fukansu saboda tsananin yarda da abin da shi mai neman ilimi din nan yana yi wato suna girmama shi wa innahu la yastaghfiru lil alimi man fi samawati wal ardi hatta hitam fil ma hakika wallahi wato suna suna addu'a na gafara ga malami wato halittu waɗanda suna samai da ƙasa dukansu suna neman gafara wurin Allah ga shi malami mai karantar da mutane hatta ita filma har wato kifaye cikin ruwa suna neman gafara ga malami haka kuwa tsuntsaye a sama da dai sauran abubuwan da sun kamaci haka wa fadlul alimi ala al'abidi to in ka gwada malami mai ilimi da ilimin shi da kuma mumini mai ibada da ibadarsa ba tare da ilimi ba to falalar shi malamin a kan shi kamar da fifikon da take tsakanin wata da sauran wato taurari innal ulama sadifa malamai hum warasatul anbiya su ne magada annabawa wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman kuma su annabawa ba wai sun mallaki dukiya dinari da azurfa da abubuwa ba wato ba su gadar da zinari ko azurfa ba ne a'a wa inna ma wa rasul ilma sun gadar da ilimi ne ga waɗanda suka bari baya faman akhadha bihi akhadha bi hazzin wasil duk mutumin da ya karbi ilimi ya rike shi ya aiki da shi hakika ya samu rabo mai yawa wato Allah uban- ubangiji ya bashi ɗaukaka ya bashi arziki na lahira sannan kuma ku sani akwai hadisi na abin nan na sa'ad bin hakam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yawmal qiyama bayan ya tara malamai duk a gabansa sai ya ce wa malamai inni lam ada ilmi wa hikmati fikum illa wa ana uridu an aghfira lakum a duniya ban ba ku ilimi na ba don ilimi din na Allah ne ban ba ku ilimi na ba ban ba ku hikima shine hatsananin fahimta na ajiye lamura a inda ya kamata ajiye su ilimi da kuma sanin yadda ya kamata a karantar da shi ban ba ku wannan ba face ina so wato in sa ku a- an- an- an- ina so in gafarta muku in gafarta muku duk abin da kuka aikata alama kana minkum duk da abin da kuka kuka kasance cikinsa na laifuffuka wala ubali ba abin da zai hana ni yin haka ina da iko na kuma saboda ilimin da na baku zan sa ku aljanna to malami idan ka yi wannan magana ya kamata ka ƙara jin tsoron Allah domin Allah ubangiji in bai tsare ka ba sai ka dogara akan wannan ka bar wasu haƙƙin da ya waje ba a kanka ko kuma ka zarce ka shiga gonar da ba a baka izinin shiga a cikin shi ba to in ka yi haka kuwa ka fita daga da'irar malamai ka fita daga cikin wato malaman da ake nufi sannan allah ubangiji maɗaukakin sarki ko ba zai kira ka cikin waɗanda ya kira su ba saboda haka ka kiyaye sharaɗin ilimi ka shiga cikin wato da'irar waɗannan malamai saboda idan an kira su gobe a lahira kasance kana cikin su ubangiji yana ce ne ذلك هو الفضل الكبير wannan ladan da za a ba waɗannan mutane shine falala babba جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من سامر من ذهب haƙiƙa wato jannatu adin aljanna madawwamiya waɗanda wadda waɗanda sun shige ta ma za su dawwama ɗin nan yadkhuluna za su shiga cikin ta yuhallawna ana adanta su fiha cikin aljanna min asawira min zahabin daga mun- mun- da mundaye irin na eh, eh, zinariya da kuma lu'lu da dai sauransu wa libasuhum fiha harir abinda aka ga tufafin su kwato ya kasance daga alharini saboda shi alharini abu ne wato na ni'ima laushi gashi nan kuma baya karbar korkota baya kar- karbar kwaro da sauransu saboda wannan Allah ubangiji ya sanya shine wato tufafin su amma ba ana nufin alharini na duniya ba domin duk abin da aka ambata a cikin aljanna aljanna abin da ya hada su da na duniya suna ne kuma hakika daban-daban ne وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tafiyar ya gusar mana da, da bakin ciki ya gusar mana da wannan bakin ciki wato da muke cikinta na cewa a ina za a kai mu me za mu samu za mu shiga aljanna ko uta hisabin zai zama mai tsanani ne ko mai sauki to wannan tsoro ko baya rabuwa da mutum sai dai in ya shiga cikin aljanna ko ya shiga aljanna ba zai bushe ba ana fitar ni daga ciki ko ba zan ba za a fitar ni ba za a komar da ni duniya ne ko ba za a komar da ni ba yana cikin wannan har ubangiji ya tajalli a kansu ya ce musu ya ahlal janna wato in ba ku abin da ba ku nema ba abin da ba ku zata ba su shi abu gaji ai ba abin da ba ba abin da baka ba mu ba duk abin da ka- muna so kam ka ba mu mu yi ka samu aljanna ka yi mana kaza sai ce musu zan ba ku yarda na yanda ba zan yi muku fushi ba har abada to wannan ni'ima ta fi komai da komai bayan haka Allah ubangiji sai ya nuna musu zatinsa tabaraka wa ta'ala lillazina ahsanul husna wa ziyada إن ربنا لغفور شكور lalle ubangiji na mai yawan gafara ga bayansa kan abin da suka aikata na laifuffuka kuma shakurun shi mai karba ne mai mai karbar abin da suka aikata na alheri kuma mai ninninkawa ne الذي أحلنا دار المقامة من فضله wannan da ya saukar da mu ya zaunar da mu cikin gidan wato dawwama nasa daga falalarsa ba daga ayyukan da muka yi ba ayyukan da muka yi komai yawansu komai wato kirkinmu ko kuma ikhlasinmu a ciki ba za a rasa wani abu kankani wanda ba a so ya shiga a ciki ba wannan ɗabi'ar ɗan adam ne saboda haka da falalarsa ne mun samu wannan aljanna haka waɗannan muminai bayan ganin lamura duka sun faɗi sun faɗa la yamassuna لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب wato la yamassuna fiha nasabun babu wani wahala da za ta same mu a cikin ita wannan aljanna wala yamassuna fiha lughub kuma har wayo ba wato- ba- babu wani abu- gaji- abun gajiyarwa ko kuma gajiya zai same mu amma lughub da nasab a cikin larabci duk ma'anar su ɗaya ne kana iya asabani min hadha al-amri lu- laghabun ko lughubun ko kuma ka ce nasabun ma'ana duk abin da ka wahala a ciki wato Allah ubangi zai iya musu wahala zai iya musu gajiya na- na- na- na- na jira wato ka san gajiyar nan ya ba- ya same su na wasu wani aikin da za su yi ba a na jiran yaushe za a zartar ta hukunci yaushe ne za a gama wannan taro mu je mu san ma- mu san makoman mu mu san inda za mu koma to wannan duk Allah zai busar da shi a, bayan ya sa su aljanna Mhm.
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا to wannan kaga ya zo ya bayyana mana a fili abinda wato za a ana maganar sa din nan wato na, na aya na su ma'aurasar kitaba din nan mu- al'umma wannan al'umma dai kuma muminanta su ne dai suna cikin abin uku dukansu wato masu sarayar masu kaba'ir da kuma masu abin nan waɗanda sun aikatar da farillu da kuma wajibabbun abubuwa sun haramtar da harami sun nesanci wato duk abu wato duk abubuwa na makruhi da sauransu to waɗannan sun sabiquna ba da kuma waɗanda sun iktisadi wato sun sun sun sun- sun- sun aikata abin da aka ce su aikata sun bar abin da aka ce su bari amma wannan bai hana su fada cikin ƙananan abubuwa ba wato sara'iru ba abdullahi bin umar ibn khattab allah yarda gare shi yace manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace laisa ala ahli la ilaha illallah wahsha masu cewa la ilaha illallah ta- to babu kewa akan a ciki akan su cikin mutuwan da zai same su ko kuma cikin kaburan su ko kuma lokacin da za su tashi su ne daga Allah suna da waɗanda suna taya su hira da kuma taya su jin daɗi ko kuma jirar- jirar jirar hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala كأن كأني أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب من الله صلى الله عليه وسلم هنا شيء كمر إنا جنسو لو كتشن دزاء أبو سقفو كمر إنا جنسو تاج الأورن سو سنا كذا واتو تربايا دد كاف كاف نسو لكاون سو سنتاج كمر با بندي ساميسو wato waɗannan muminai kenan muminai kenan waɗanda suke cewa alhamdulillah allazi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها kafirai kuwa waɗanda suka kafirce a duniya lahum naru jahannam an ra- an ba su rabo shi ita ke wutar jahannama la yubda alaihim fa yamutu Allah ubangiji baya zartar da hukuncin mutuwa a kansu balle su mu- su mutu su huta wala yukhaffafu anhum min azabiha ba a sau- ba a sassauta musu daga azabarta azabanta kuma yana nan kadhalika najzi kullu shakur haka Allah ubangiji madaukakin sarki yana cewa kadhalika najzi kullu kafur haka mune- muna sakawa duk wani kafiri mai tsananin kafirci وهم يص Mai yawan kafirci hmm?
وهم يصطرخون فيها za ka same su cikin wutan nan suna ta ihu suna neman agaji ba mai agazar da su suna cewa ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ya ubangiji ka fitar mu daga wannan halin da muke cikinta ka cece mu ka taimake mu mu fita daga wannan azaba za mu aikata ayyuka na kwarai saɓanin abin da da can muna aikata na munanan ayyuka na kafirci da shirka da saƙo za mu bari duk ya ubangiji Ubangiji am- Ubangiji zai ba su amsaice menene أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير Shin ba mu yi muku abu biyu ba? Na ɗaya mun ba ku tsawon lokacin da duk mai hankali zai yi tunani ya koma ga Ubangijinsa a cikinsa. Wannan na ɗaya. Mun ba ku lokaci, mun jira ku, mun jinkirta muku, ku tuba, ku tuba, ba ku tuba ba. Shin kuma ba mu aika muku manzo ba? Shi ne na biyu. Mu aiko muku manzo wanda zai bayyana muku duk abin da kuke ciki. Mhm.
فذوقوا To ku ɗanɗana abin da kuke ciki فما للظالمين من نصير zalimai waɗanda sun zalunci kansu da shirka da ayyukan sabo manya-manya ɗin nan ba su da wani mataimaki ko kuma maceci wanda zai zo ya agaje su ya agaze su ya cire su daga azabar wuta babu إن الله عالم غيب السماوات والأرض waɗannan shekarun da aka faɗa na, na, na, na, na jinkirta waɗannan za su fara tun daga she- shekara ɗan shekara goma sha takwas zuwa ɗan shekara ashirin da wato da ɗan shekara arba'in har su kai ga ɗan shekara sittin har a kai ga ɗan shekara saba'in duk dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce wa'annan wato tambaya ko kuma dai eh, labta ko kuma tsayi da mutum matsayin abu- tambaya tun daga shekara goma sha takwas zai fara tun da ya balaga bayan balaga har wa yau dai wannan mut- wato mutum ya kai shekaru arba'in ana jiransa ya tuba bai tuba ba har ya je shekaru wato sittin ya tuba bai tuba ba har ya kai shekaru saba'in ƙarshe dai wato in ya ƙetare wannan bai tuba ba to wannan shikenan sai a sallama shi wa sallame shi daga duk wani gira shikenan shi kam nashi ya ƙare ya gama nashi tafiya saboda haka Allah Ubangiji babu wani abin nan zargi akan abin da hukuncin da yana bayansa a la- a- a lahira kowa ya bashi lokacin da ya ise- ya ishe shi abu huraira ta yana ce na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce laqad azara Allah azza wa jal fil umri Allah ubangiji wato ya barranta daga wani zargi game da wato jinkirta yake jinkiri da yake wa bayansa idan mutum an jinkirta mishi har shekaru 60 ko kuma 70 to ai an gama abin da ya kamata a yi masa saboda haka ba shi da wani wani abu da zai faɗa in dai bai tuba ba to haka shi manzo Allah wani hadisi shi ma Abu Hurairah ta ya rawaito yana cewa wato a'mamu ummati wato um, fi- um, um, um, a'ma wato tsawon tsawon uh, kwanakin da al'ummata suke yi a duniya ta shekaru 60 zuwa 70 to amma yakan wuce haka yan wasu sun za su kai 120 ma Allah dai taimake mu wato abin da dai ake ake bukatar mutum ya samu da wannan kwanaki da sauransu duka Allah ubangiji ya yi mana saboda mutuna da Allah ubangiji inna Allah alimu ghaibi samawati wal ard Allah ubangiji shine masanin abin da ya koya cikin sammai da ƙasa gabaki ɗayan su إنه عليم بذات الصدور kuma shine masanin abin da ilaje suka ɓoye ko kuma zukata suka ɓoye shi yana sane da shi duka Hmm? To. طيب، بس- بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم ثبت اللهم انك عفو
The Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Foundation presents the proposed Sheikh Sharif Ibrahim Saleh Islamic Center. The center is to be located at the Federal Capital Territory, Abuja, Nigeria. The center is meant to serve those who are concerned with the promotion of research and studies in various aspects of Islamic jurisprudence and promoting unity amongst the Muslim Ummah, not only in Nigeria, but the entire West African sub-region. The center was conceived in view of the lack of a united Islamic reference center or an academy for Islamic